بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صدق جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أضل أو أضل وأعوذ بك من أن أقتل من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دين من دنيا ويصيبها امرأة ينكرها فهجرته إلى ما حاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي واشرح بعلمك صدري واستأملني به وانفعني به نبأ أميما في الحياة وبعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن idan kuka saki mata fa balagna ajalahunna suka isan wa ajalinsu ma'ana iddansu ya ƙare kuma ya zama suna son su koma gidajen mazansu mazansu suna son su koma wajensu ku iyaye ko waliye fala ta abuluhunna kada ku hana su ku matsa musu ku hana su an yanki na azwajahunna ku ce ba za su auri mazajensu waɗanda suka sake su ba wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wato ana ce masa ma'almunu ya sarin wato mijinta ya sauye ta sai yana nufin da dawo da ita shi ma mijin yana so shi ma ita ma matar tana so ya zo gida zance da ita yana neman ta ma'alibin ya sarin ya masa tsawa ya ce masa ya koma baya wato ma'ana kaskancaccen mutum na girmama ka da ita na baka ita na aura maka ita a cikin mutunci ka koro min ita kuma yanzu har bayan ta gama idda tana ka ce za ta auren ta ka ce kana so ta koma yana to Allah tabaraka ta'ala ya tsinka ya cewa matar tana son komawa gidan mijinta mijin ma yana so matarsa ta koma gidanta to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ga gaskiya haka a zuciyarsu ya saukar da wannan aya a su iyayen mata ko waliyan mata fala ta abuduhunna an yakina azwajahunna kada ku matsa musu an yakina ku ce ba za su saki auren ba su auri mazajen su wanda suka suke su ba idza tarabau idan sun yarjejeniya bainahum a tsakanin su bil ma'rufi da aikin alheri ma'ana da abin da ke ma'rufi a shari'a zalika wannan hane ga barin kuntata musu nan fa umarni ne daga Allah yi azu ana yin azi da shi a man kana yuminu billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe zalikumu da azke wannan shine fi tsarki a gare ku da haru mafi tsarki gare ku mafi tsarki wallahu ya alamu wato mafi tsarki a tsakanin miji da matar abin da aka zai iya yiwuwa iyayen su hana su sannan kuma wani abu ya dinga faruwa wanda iyayen ba sani ba ma'ana kai ka hana karka komawa gidan mijinta tana son mijinta mijinta yana son ka koma shi kenan za ka iya tafiya masallaci ko na sallar asuba ko na sallar isha ko na sallar magariba ko ta sallami uwarsa sai za ta je ta siyo magani a kenan ko ba haka ba zalikum wa cewa a da harshe da wani tsaki wallahu ya'lamu Allah ya san abin da yake cikinsa na maslaha wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku san haka ba kuma har yanzu yana nan yana faruwa akwai na a cikin musulmi ko mutum yana zaune da matarsa yana son matarsa iyaye ko uwa ko uba su fallafa wa ɗansu ƙafan zuƙa bai ƙi sai a nema musu abinci ba bai ƙi musu ɗawainiya bai ƙi musu sutura ba su kafa masu ƙafan zuƙa su ce sai ya san matarsa ko uwa ta fiƙe da ce sai ɗan ya rabu da matar ko kuma uban ya miƙe da ce sai ya rabu da matar ɗa ya rasa yadda zai yi zai iya yi wa wani lokaci ya ce to ya ji gida ni dai ban san shi ba Allah ya sani ta je tana riga tsakanin ita ba a gidansu ba ita ba a gidan mijin ba ana nan ko ya je wani gari ba a san iyayen ba sani bai ɗan kama mata gidan haya ko ya dinga zuwa gidansu ko dai a jefa na a cikin fitina da bala'i duk yana faruwa saboda haka ya kamata iyaye su gane haƙƙinsu a kan ‘ya'yayensu ba su da haƙƙi a kan aiki tsakaninsu da ‘ya'yansu idan matar ɗanka ne take yi maka rasar kunya laifinka ne wace ka zauna da shi kusa ka je nesa ka saya masa gida ko ka masa gini ya tar ba ruwanka da shi ya gidansa ba ruwanka ko kuma ka gani idan da suke marmarin bai da iyayenta ko iyayensa a zuwa gaishe ka ko ba shi kenan ba ko ba zama kusa ne yake kawo raini ba to tana can tana can in kuma ana kusa shikenan ba za ka babu karfi dole ga kofar ka ga kofar sa sai ka ce to wani kama tuwonka abinda Allah ya sare maka dinga dan miko mana shikenan amma ka shiga haƙƙin ɗanka cewa sai yanda kake so zai yi da matarsa ko sai matar da kake so zai aura zalunci ne ta'addanci ne Allah baya so na'am kuma yana faruwa na'am والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناها عليهما وإن أردتم أن تسترضئوا أولادكم فلا جناها عليكم فلا جناها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات ma'aifa mata iyaye mata wato uwaye yurbina auladahunna su shayar da 'ya'yayensu da suka haifa haulaini kamilaini shekaru guda biyu cikakku ba tare da sun rage waɗansu watanni ba liman arada an yutimma raba'a ga wanda yake nufin zai cika shayarwa ba amma kar ya ƙara akan shekara biyu wa alal mauludi lahu rizquhunna wajibi ne akan uba wanda aka aifa masa ɗa uba kenan ya au wato rizquhunna shine arzikin iyaye mata arzikin iyaye mata ma'ana ciyar da uwa iyaye mata masu shayar da ɗa wa kiswatuhunna da ba su kira idan matan sun an sake su idan mutum ya saki mata tana da ɗa wanda zai shayar to uban ne yake wajibi ne a kansa zai ɗauki nauyin abincin uwar yaran da suturarta da abin wankinta har ya zuwa shekara biyu in sun rabu ai kaga da sauƙi dai ai haƙuri a zauna a gida ai yafi wannan ɗawainiyar ko inda ba an shirya ƙarfi sosai ba wajibi na kan iyaye wa kiswatuhunna bil ma'ruf da gwargwadon iko su ma iyayen ya kada su tsawwala su ɗora wa miji abin da ba su iya ba saboda haka idan ba za mu iya ganewa ba sai a je kotu ita ce ta san gwargwadon abin da za ta kiyasta gwargwadon abin da mace za ta sha ta ci ta ƙoshi ta samu falalan nonon da zai shayar da ɗan da take shayarwa da kuma suturarta da kuma irin gwargwadon sabulu da oman da za ta ɓata a duk wata ko a duk sati a kima a dinga sa miji yana biya ko da ɗan dubu goma goma ne kullum ai kaga ai duk sati ya aika mata ko dubu goma ma haka ai kaga bai daɗe bai sau matar ba ko amma a ce ya tafi da matar duk sati ya bata dubu uku a wani an ce a ta saki kenan duk sati ya aika mata dubu goma da abinci da canja zani da waye da waye har da su faffasa da ake yanzu saboda haka inda ana yin irin waɗannan abubuwa walaƙanci da yawa da yake faruwa akan ƴaƴaye ka ga wani abin takaicin ba shi da iyaka to wajibi ne ya haka وكسوة بالمعروف لا تكلف نفسا إلا نفس لا تكلف نفس إلا وسع أما بذا أورا ولي بس أبين ذات إيا أدوب غرغدا أبين ذا يكي تير ذا إيتا أجنسا yana ce da tuwon dawa ne da dumame da koko da san haka da abinci ranar shinkafa da wake a yi kiyasi to haɗa kan to tunda haka an yi lissafin wani aiba zai wuce kullum da su ɗari biyar ba to sai a lissafi ya dinga ba ta ɗari shida ɗari goma dubu ɗari ɗaya kuma na na sabulu ciwon kayi ko zazzaɓi da zarar na kama shi ka aika masa kuma haka ba tun ya dinga ba ta ɗari biyar biyar kaga a wata tana da dubu sha biyar yawwa a wata ba ta dubu sha biyar ya yi ɗan ƙaramin takadiri kenan amma a cikin banda magani na'am la tukallahu nafsun la tudaru walidatun bi waladiha kada a cutar da walidatun mahaifiya bi waladiha da ɗanta ma'ana a tilaste ta a kai sharuwa idan ta ce a'a ita fa gaskiyar magana ba za ta shayar masa da ɗansa ba ya nemi mai shayarwa shi kenan da ce ita tana so ne ta cire masa ɗansa don ita ba za ta iya zama haka kawai ba za ta tabbata shayarwa za ta yi al'ada za ta yi aure da wuri saboda haka sai a gaya masa ya nemo mai shayarwa kasa kuma abin zai fi tsada sai a nemo mai shayarwa a yi tsada ta shayar masa da ɗansa to ba za a matsa wa uwar ɗa sai ta shayar ba la tu bara walidatun bi waladiha haka nan wala mauludun lahu bi waladihi haka nan wanda aka aifa masa ɗan ba za a tilace shi shi ma kan ɗansa ba a kallafa masa sama da abin da zai iya wajen shayarwa ba can da aka ce walidatun da aka ce mauludu za ta amfanin mahaifiyar ɗa da mahaifin ɗa saboda an yi haka ne don tausasowa da karkato da hankalinsu wajen wato tunani mai kyau na tausasawa juna haka nan wa alal warisi misila zalika haka shi ma yaron da aka haifa shi ma misalin wannan haƙƙin a kansa ko a kan waliyinsa haka ya waje ba mana a cire idan yaron maraya ne ubansa ya mutu to a cire a cikin abin da ya gada a biya uwarsa kudin shayarwa ina fata ana ganewa a cikin ganan yaron za a cire abin da za ta shayar da shi don ba ita ne take da ɗaukar nauyin ciyar da shi ba yawwa Allah warisi misala zalika ko shi ko waliyinsa aha fa ina rada fisalan idan mahaifa guda biyu miji da mata suna nufin yayewa ɗansu kafin ya cika shekara biyu kamar masu wajaye yana wata sha biyu ko wata sha bakwai da sauran saboda ji tsoron kuliga ko wani abu to in a rana fitala an taranin a bisa yarjejeniya da haɗuwan hankali a tsakanin su minhu ma wata shawurin da shawara a juna a bisa abin da zai zama mafi amfani a yaran ba iyaye ba to fala junaha alaihi ma babu laifi a kansu su yi mitin su tabbatar da shahara guda ɗaya na yayewa yara amma ba ɗaya ne kawai zai shahara ko cike ni ke cire wannan yaron ba alhali ta san an cire shi akwai matsala ko kuma ta ce uban ni fa zan yaye wannan yaron ba alhali uban ya san a cikin cire shi akwai matsala zai sa shan fama da madara to an tara alimin ma wata shawari wai na rattum an tasarbi wa auladakum idan kuma ku ubanni kuna nufin za ku nemo masu shayarwa a 'ya'yayenku ba iyayen da suka haife su ba kuna son ku yi haka to nan ma fala juna alaikum babu laifi a kanku ku ɗauko mai reno masu shayar muku ƴaƴanku matar ka kuma ta koma masu kaman ba ta aihu ba kuma shi kenan ba a nemo mai reno shi kenan na'am wattaqullah idza sallabtum in kun basu ma ataitum abinda kuka basu bil ma'rufi wato da ma'rufi wato da abin da bil da kyakkyawa a bisa da daɗin rai wattaqullah a bisa daɗin rai wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah ya alamu ma anna Allah hakika ubangiji basirun wato masani ne mai gani ne da abin da kuke aikatawa ba abin da ke tsuyawa Allah tabaraka wa ta'ala nan والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
والذين يتوفون وين suke mutuwa minkum daga cikinku wa yadaruna azwajan kuma suna barin matayensu a bayansu to matayen ya tarabbasna za su zauna su yi shauraro shine zaman takaba bi anfusihinna da kawunansu wato zama ba tare da sun yi aure ba arba'ata ashhurin wa ashara tsawon wata hudu da kwana goma wato arba'in sau uku da ƙarin kwana goma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam alaihi salam yana aka yi shi taɓo aka yi shi aka kwaɓa yukminsa shekara arba'in aka gina shi shekara arba'in sannan aka sake aka hura masa rai ma'ana arba'in har kwana uku to wannan kwana arba'in ɗin su ne Allah ya ajiye su a ma'aifa za a yi sa nufar ɗan adam ya kwana arba'in yana nufa sannan ya zama alƙa sannan ya zama muduga shi ba arba'in guda uku saboda haka wayannan kwanaki arba'in arba'in guda uku nan to fa'ida shine girmama wanda aka haifa da ai wanda ya mutu a musulunci da kuma tabbatar da rashin hautsunuwan ɗan wani da gidan da wani idan aka idan mace ta namiji ya mutu ya bar mata za ta zauna wata hudu da kwana goma amfanin zama wata hudun nan shine idan mijin idan matar tana da ciki to idan an samu kwana arba'in guda uku to cikin zai tabbata ɗa ya ɗan motsa kaɗa amma in an samu ƙarin kwana goma ɗan zai yi motsi kowa zai gane cikin wannan mata akwai ɗa ina ba ta ana gane ba da an cikin ya yi kwata hudu da kwana goma to ba a ji komai ba to sai a ce ta kamata ta kare za ta iya ta yi aure ɗaya kenan haka nan idan kuma tana da ciki to shi kenan ita kan da mace za ta miji zai mutu yana mutuwa kafin a kai shi wato makabarta sai ta aihu ta gama iddar idan an gama sallah za ka iya sai ta leko ta ce to liman an gama idan an gama ga wani nan kuna zaune da shi to idda ta ta kare a daura mana aure da shi ne kawo su daki to ba an gama wannan maganan ba za a ci gaba da wannan shi kenan za shi kenan ta ga dama sai ta haka da ba san da wanda ta san da sakun wani ko ba haka ba duk da nan daga nan sai ka ɗebo jinjiri a yau can a can ta gama idda ina ina ina fata ana ganewa yawwa amma idan ba ta da idan ya aiki ya au ya sake ta ba ta da ciki to za ta yi wata hudu da kwana goma idan an yi wata hudu da kwana goma ba a ji motsin ciki ba to shi kenan ta gama ta kama shine arba'atu ashhurin wa ashara amma kuma idan ba ciki ne ko ba ciki kamar yadda zuwa cikin suratul talaqi fa idda tahunna an yabana hamlahunna sai aife cikin su da an aife ciki ko da ranar da mai mutuwa ya mutu ne to idda ta kare fa idza balagna ajalahunna idan suka kai ajalin su iddan su na takaba ya kare fala juna alaikum babu laifi a gare ku ya ku waliyai na ya'ya mata fi ma fa Allah fi anfusihinna a cikin abin da suka aikata a cikin kawunan su shine na kwalliya da kuma wato yin zawarci bil ma'ruf da ma'rufi Allah ya yarda wallahu bima ta'maluna kabir Allah masani ne da abin da kuke aikatawa na'am
ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وأكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا مأروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم haka na a babin takaba idan mace mijinta ya mutu takaba shine kawai munar kama ba za ta sanya duk wani tufafi wanda zai kawata zai fito da kyawunta wanda wani namiji zai yi sha'awa ya ce yana neman ta da aure ba sannan za ta zauna a gidan mijinta ba za ta fita ba inda ba da larura ba inda larurar fita kamar ba ta da mai ɗebo mata ruwa ko wani abu to za ta iya fita da asisti ba za ta iya fita ɗan bayan magariba inda ba za a gane fuskarta inda har zai zama wani abu ya shiga tsakaninsu da wani na soyayya ba wannan shi da idadi amma abin da yake faruwa na bidiyo'i cewa ran da mace ta mutu sai an yi taron ko wasu tsofaffi ko wasu mata a zo a ajiye ta kamar gawa a ɗora ta a ƙwariya a wanke ta ta miƙe ƙafafuwanta tana zaune zaune a nemo tabar ma karamno so a zo a miƙe tabar ma ta karamno wajen wajen zare-zaren kaba kabar wannan za a miƙa shi ta gabar kuma ta miƙe ƙafafuwanta haka ita kullum haka za ta zauna ba dama ta rike kafa ko ta haka sai ta zauna sannan kuma da ba ta saba carbi bayan za ta dauko katon carbi ta ajiye a wajenta da buta ta jima da wuka a kusanta haka ake yi eh wukar wai wancan masoyin nata na jiya mijin nata wannan wukan za ta zo da shi ne kada ya dinga zuwa mata ya mata bata ruwa saboda haka ga wuka shi fa ino biyin jiyan nan yanzu za ta za za ta zauna da kuka sannan kuma butar ta ta dima ne za a nemo ƙaton itacen masara ko gabarin dawa a toshe saboda kada mijin ya zo da fatarwar mijin turuwar mijin ta zo ta bude da ta masa ruwa haka za ta zauna to ran da za ta fita a ta gaba kuma to kada kai ga biki za a yi sai gudunmawar zannuwa za a zo a yi ta taruwa mata daren da za ta fita a ta gabar kuma mata za su cika gidan gaba ɗaya ko a nemo wata mata mai amada wanda ta iya wazi irin na na mata haka dai ko kuma a kwana ana murna ko wani da gwagwada al'adarsu har gari ya waye to in gari ya waye kuma ta fita ta kaba masu zuwa da rana kuma su zo daban wannan dukkan su bid'a ne kuma haramun ne babu wani ma babu wani shirin sa mace a takaba babu wani shirin fitar da ita a takaba yau mijinta ya rasu to za ta fitar da duk kayan da zai dawo ta sha'awa amma ba a ce ta zauna da kaya mai najasa ko kaya tsoho ko ta cire dan kunni ko ta kisa kwalli a ido duk wanda ba sa ta ba kama dai wanda za ta hana jawo hankalin wani namiji a wajen ta shi ne kawai da za ta yi ba yawwa sannan kuma za ta ci abinci da mutane kaga mai takamar ba a ci abinci da ita ita kada take cin tuwanta kuma sai shaidan ya daya gaya musu ita kadai za ta ci abincinta domin tare da mijin suke ci abinci nan kuma da an ajiye masa wuka an ce to da in in kabarin sa ma a kusa yake da in kai mafarkin sa sai ta dafa ruwan zafi ta ta dafa zuba a kan kabarin eh eh uban ya'yan ba to duk wannan a tsarkake ɗabi'a da zaran an yi mutuwa mutuwa aka yi kawai daga mutuwa an shiga ta kaba yawwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin haka ma duk ubangiji bai tsananta ba yace wala junaha alaikum babu laifi a kanku ku mazaje fi ma arwaltum bihi min kidbatan nisa'i a ce abin da kuka ta'arili da shi a cikin neman auren mata masu idda ko ta kaba wato ta'arili ka fito kana neman mace a cikin idda idan a mazhabar malikiya ne idan mutum ya fito yana neman mace tana idda to ba za a yi auren ba yawwa haramun ne to amma ba hana ta'alili ba ba aka ce kan da kan da kan da kan ta fito da safe kada ta fito da sai da safe zai maso kai kana son ta haka dai kuma to ka dan jira ba ta kan dan fito wani lokaci larura ka fito da ta sai ka dan iya dan tarewa hanya kai kuma ba ne da wanda wasu ko dan kan yi tattari da hayya wannan kaman wance mutane da yawa suna ta maganan kirkinki da alherinki ana su da yawa suna son auren ki idan ma mutum zai samu mata irin ki ni dai ba ruwana to za ka ɗan irin wannan magana haka ko kuma tana tafiya da ɗan yaro haka da larura ka ga yaro a bayan da yaro kan ba minti yake bashi ba sai ka ɗan ɗauko ɗan dubu ɗaya ko ɗari biyar sai ka ba yaron kungo wane Allah dai dukan wane wallahi babanka ya ya ya ya ya ya ya ya ya da ta barka tayi asarar miji na gari ka yaba mata shi to da Allah da annabi dubu ɗaya za a sai alawa da shi na ko ɗari biyar ai kai ka sa wanda ka ba to duka shari'a ba ta hada wannan ba wannan bi ma da min kirbatin min kirbatin nikahi nikahi wato a cikin abin da kuke ta'alili na auren mata a waka dan tufi an fusikun ko kuma abin da aka kuka boye a zuciyarku ku ce kai wanda wanda wanda akwai kyau wani ba fa sai da ita ba a'a tana kusa da yawan gosu ko su wasu kannanta ko wani abokin wasanta ka je ka samu wani dan baffanta ko dan wani dan wani dan baffanta ko wani dan gogonta ka ce ina nan ina shirin ka da kai dan kyakkyawar mata irin ta wani ina nan ina dana ka tana gama idda ka sha kasa an gama ka ga ba sai ka aike ba sai ka aike shi ba da ya je kuma shi kuma ya je ce to fa uwar farin jini yanzu nake jin kaza da kaza da kaza to kaga ya dan kai labarin ka to da haka duk shari'a ba ta hana wannan ba shine a wakalantu fi anfusikum walakin sai dai alimallahu علم الله أنكم ستذكرون Allah zalla Allah ya san annakum satazkurun lahunna kuna ambatan su kuna shawara da ku da abokananku ko kuma kuna zancen su ku kadai saboda haka Allah ya halatta muku ta'alili walakin sai dai la tuwa'idu hunna sirra kada ku yi musu alƙawarin wato alƙawa da kar ku yi alƙawarin da su mana kar ku yarjejeniyar aure da su sirran anan ana nufin aure ba ana nufin a ɓoye ba eh walakin la tuwa'iduhunna sirra kada ku yi alƙawarceceniya da su alƙawarin aure illa an taƙulu ƙaunar ma'arufa sai dai in kun yi magana magana mai kyau ba ta iya ba ta fitowa ko kuma kana jin tsoron yaya ne ne to sai ka dan bada dan wani ɗari biyar ko ka haɗa wasu omo da su sabulu masu kyau haka da zan tunani a cikin sai ka bada da kai matar wani kai shiru in kai ɗaya kai na biyu sai ita da kanta za ta gaya wa mutanenta ni kan ware ko tsakanin mu da shi lafiya kuwa yau sau uku kenan yana aiko mini kaza kin ga kin ga azumin nan ma har da madara da da su abun nan ya aiko to shi kenan wala kaga ai kaga duka ali ne kai da baka ce komai ba a shi idda illa ta kula wala ma'rufa wala ta azmu qulatan nikahi kada ku azma wajen kulla aure hatta ya bulugal kitabu ajala har sai littafi shine idda ya isa ajalinta ta kare ce ku fito balo-balo ku nuna neman da kuke yi wa alamun ku sani Allah ya alamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da yake cikin ranku na azuma fa hazaruhu ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ku yi wato kada ku yi wato abin da Allah ya hana ku ya yi muku azaba wa alamu ku sani an Allah haƙiƙa Allah gafurun mai gafara ne ga wanda yake jin tsoronsa halimun mai haɗe haƙuri ne ga wanda jinkirin azaba ga wanda ya tantance ta Allah ya mana gafara da abuwa nan.
لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نعم la junaha alaikum babu laifi a kanku in tsallaktumun nisa'a idan kun saki mataye malanta masuhunna kun auri mata sannan tun ba ku shafe su ba wani abu bai shiga tsakaninku da matan ba Allah ya kawo wani lamari auren ya ya kare malanta masuhunna matukar ba ku ba ku shafe su ba aw tufudilu lahunna falila ba kuma kuwa ma riga kun yanka musu sadaki ba wa mat'uhunna ku yi musu mutu'a ala wato ku jiyar da su daɗi alal musi qadarhu wa alal muqtiri qadarhu wanda yake da yalwa yana da gwargwaransa wanda yake bayi da yalwa yana da tauri a cikin tsanani a cikin arzikinsa shi ba da gwargwadon abin da zai bayar mata'an jiyarwa daɗi wato bil ma'arufi da alheri hakan wannan wajibi ne akan wa alal musilina akan masu kyautatawa masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala aure akwai yana da kashi kashi akwai aure wanda ake an yanka sadaƙinsa akwai kuma auren da za a ɗaura a kan wato wato wani ne zai yanka sadaƙin to sai aka zo aka ɗaura auren miji da mata tun ba a yanka sadaƙi ba aure ya mutu to kaga ba su yawan sadaƙi ba to idan sadaƙin da ba a yanka masa auren da ba a yanka masa sadaƙi ba ne to ana so mutumin ya yi mutu'a namijin ya yi tunanin cewa to ai auren da ya lalace kuma Allah da ya kawo dalili ba daga waje na ba daga wajenta ba ko idan mai dan karfi ne sai ba naira dubu ɗari a kai mata to sai ta yi hakuri wannan yana da amfani da yawa ko mun daɗewa idan ɗanka ko jikanka ya tasan ma'aure a wannan zuriya za a aikino wannan alherin a ce ai an taɓa yin kaza a zamani kaza da kaka ko baban yaron nan wannan wato gidan gidan da taku ne ba a yi auren ba ma amma tun da an riga an ɗaura auren ba yanka sadaɗi ba amma a wancan zamani tun kuɗi yana kaza ma naira dubu ɗari ya aiko mata idan mai ƙaramin ƙarfi ne ce to Allah da ya kawo aure bai yi ba ya aika mata dubu goma in da yana tunanin za a yi sadaƙin dubu ashirin ne ɗan kawo dubu goma ya kai mata kaga wannan zai aje wani abu wanda zuciya ba za ta manta shi ba domin rashin kyakkyawan saki a mata ka rike mata ka walaƙanta ta ka sauta da kyar yana zama tabo a kanka da zuriyarka don duniya yaduwa take wata rana wani danginka ko ɗanka ko ɗan uwanka zai so aure a wannan zuriyar sai a tuno wancan abin sai zo ya hana auren a gaba kyakkyawan saki da kau da kai da yafewa yakan kawo wata rana ba a auni ba kila ɗan da ka haifa ya ce yana son ɗan matar da ka saki kuma a ta ai dama wanda ai sun ci soyayya da uwar an taɓa auren ma Allah ne bai yi zaman su ba ba za a ɗan ambaci ko ɗan dambe dambe da zage-zagen nan ba wannan kyakkyawan sakin da aka yi da mutuwa sai ta yi fe magana sai a ga an dawo an tafi shine alal mutul qadaru wato wa alal mutul qadaru alal mutul qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan alal muslimin wannan shine auren da aka yi ba yanka sadaki ba to wanda aka yanka sadaki fa wanda laftumuhunna
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف فنصف ما فرضتم إلا أن يأفون أو يأفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تأفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن ga hukunci na biyu idan kuma kun saki matayenku ba ku sha min kabli an masu hunna an ɗaura aure tun mata ba ta tare kun shafi juna ba ba ku shafe su ba alhali wa qad faradtum lahunna faridatan alhali kun ga kun yanka musu farillan sadaqi to fa nisfu ma farattum ya wajaba akan mazaje su ba su rabin abinda aka yanka musu an kulla auren za a bada sadaki naira dubu hamsin an ɗaura aure wani abu ya shiga auren ya lalace tun ba ta ba tare ba to miji zai bata zai bata rabin sadaki naira dubu ashirin da biyar illa an yahuna sai dai in matar ta yafe sun yafe aw yahu allazi bi yadi uqdatul nikahi ko kuma wanda kullin auren yake hannunsa shine miji wato wato wato mijin ya ce to ai tun da an riga an daura aure ai ni na fi karfin an daura aure da mata na ba ta sadaki dubu hamsin kuma in je in karɓo canji in karɓi ashirin da biyar ta riƙe hamsin nan Allah ya haɗa mu a wata rana sai ce aiko ko sadakin bai karɓa ba kaga wannan labari shi ma zai cika duniya kuma da cika ba an ɗaura auren ba ta tare ba auren ya lalace amma sadakin da ya mata na dubu hamsin ko na dubu ɗari ko kowa bai karɓa ba wannan ma wani adashe ne wanda zai amfani zuriyar wanda shi wanda ya yi auren da kansa da amfani zuriyarsa saboda ko wata rana wani ne yake neman aure a wancan gidan idan aka ɗauko shi ya zo ya shugabanci aure za a bashi kuma haka ba yawwa illa an yahuna aw ya huwa allazi bi yadihi uqdatun nikah shine wanda kullun aure ke hannunsa ya ya rangwame na'am wa anta abuku yafe huwa aqrabu wa anta abuku yafe din aqrabu littaqwa shine yafi kusa da tsoron Allah ku mazaje ku yafe sauran sadakin ma ku bar da sauran rabin ma saboda ne wala tansau al-fadla bainakum ku maza kada ku manta fifikon da yake tsakaninku da juna wato sashinku akan sashi inna Allah bima ta'maluna basir haqiqa Allah basirun mai gani ne bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa na'am حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات hafizu ku kiyaye ana salawati Allah yana yana maganan auren sai ya dawo ya shigo kuma saboda kada harkokin rayuwa su shagaltar da kai ga wajen ubangiji ana cikin magana aure sai Allah ya kawo wannan hafizu maganar sallah hafizu ala salawati ku kiyaye akan salloli guda biyar shida ku ba da ita akan haƙƙinta was salatul wusta da kuma sallah mata wato ta tsakiya wa ƙumu wato ita ce wato sallar tsakiya wato salatul wusta wato wasu malamai suka ce salatul wusta ita ce sallan azhar wasu suka ce a ita ce la'asar wasu suka ce a ita ce magriba wasu suka ce ita ce isha wasu kuma suka ce a ita ce asuba wanda suka ce sallar asuba ita ce salatul wusta sun dogara ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ta abuna fi kumul mala'ikatu mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar ma'ana mala'ikun da suke zuwa wajen mutane masu lura da ayyukan mutane suna haduwa ne na za su wanda suka kwana suna zaune a wajen mutum sai waɗanda za su zo lokacin sallar asuba da waɗannan mala'iku za zo su yi hannun koba da mala'ikun da suka kwana su karbi abin da suka aikata sannan idan yamma ta ce saboda haka wannan sai malaman ka ce wannan salatul wusta sallan asuban nan ita ce salatul wusta saboda wannan hadisi wasu kuma su ce a salatul wusta ita ce sallar isha ita ce sallar da tafi nauyi a munafukai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace asqalu salati mafi nauyi sallah akan munafukai shine sallar isha da sun san za su samu ɗan kashi wanda za su gurgura ko za su samu 'yan naira ɗari biyu za a raba an fito a sallar to da an riga masu zuwa sallar tsakani da Allah suka masallaci to da aka ce wayannan sallah ta isha da sallah asuba ita ce salatul wusta wasu malamai suka ce a'a sallar azhar ita ce sallar wusta domin ita ce sallar da mala'ika jibril ya zo ya fara yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce a'a salatul wusta ita ce sallar la'asar saboda lokacin yakin yakin yakin kai bara ko yakin hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci kafirai ce sun shagaltar da mu gabanin salatul wusta ita ce kuma sallar wannan ita ce sallar la'asar tunda manzon Allah ya ayyana ta da bakinsa ya ce sallar la'asar to sallar la'asar ita ce salatul wusta kuma akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man taraka salatul asri faqad abida amalu wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta kan lokaci a cikin jam'i ba to aikin sa na yini ya rushe saboda haka duk inda za ka yi hankalinka ya tsaya a kan sallar ta la'asar kuma wani lokaci sallar tana da ma'auni idan ka yi sallar asuba kai kadai to zai yi wahala kai sallar la'asar a cikin jam'i sai ka samu kuskure amma idan ka kula ka daje kai sallan asuba a cikin jam'i to in Allah ya yarda kuwa Allah zai arzuta ka yin sallan la'asar a cikin jam'i saboda ka salatul wusta din nan an ɓoye ta ne saboda kowace sallah ta zo maka ce "Mm, wannan ita ce salatul wusta kai maza ka rigaye ta da lafin filinta ka yi ta a masallaci a cikin jam'i an ɓoye salatul wusta a cikin salloli saboda kada mutum ya sakaci da salloli kamar yadda aka ɓoye lailatul qadr a cikin darare saboda kada mutum ya sakaci da ibada a cikin darare kamar yadda aka ɓoye salihi wali a cikin bayin Allah saboda mutum kada ya walakanta bayin Allah an ɓoye sa'atul ijaba a cikin sa'o'i wato saboda mutum kada ya sakaci da kowace sa'a sa'atul ijaba na ranar juma'a an ɓoye ta wasu ce lokacin kiran sallan farko wasu ce in limai zawo mumbari wasu ce tsakanin ikama wasu ka ce bayan sallan la'asar ala kulli hal an ɓoye wannan sa'an ijama saboda ranar juma'a gaba ɗaya ta zama maka ta yi wa annabi salati da ambatan Allah haka nan an ɓoye karɓaɓɓiyar addu'a ai karɓaɓɓiyar ibada wanda za ta kai ka aljanna saboda kada ka yi sakaci da ibadu zai iya yiwa ka ƙara ibadarka ya zama abin da aka karɓa naka kila wata ‘yan nafila ne da kake yi baka ba damu da ita ba ko kuma za ka ƙara ibadarka kana yi kai ne zakka kai ne sadaka kai ne kaza kila kila ka ba da naira hamsin wata rana a wani mutum ba da niyyar ma sadaka ba shi ne ta Allah ya karɓa an ga imamu Junaidu a salif bayan ya rasu shi junaidu shi ne shugaban ɗariƙun sufaye shi ne jagora a babul insan da junaidu na ɗariƙu na ɗariƙu muƙawamu an gan shi bayan ya yi wafati aka tambaye shi da wani abu ne ka fi ƙauna aikinka da Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓa kai ne kai jagorancin gyaran zukatan mutane a duniya bayan tafiyar annabi da sahabbai da tabi'ai menene ka fi kauna saboda mulke ce ce hmm yace kullu kullu kullu kullu za tilkal ibara zahaba a ce junaidu ya ce kaza junaidu ya ce kaza duk wannan ta tafi a ruwa ban samu komai a gare ta ba lam tanfani illa rukai'atin kuntu arka'uha ubaydal fajr duk ibada ta bangan su ba sai wa'ansu yan rafa'o'i da nake yan kaɗan kafin alfitir ya hudo na ɗan yanke lokaci na yi su su ne Allah ya karɓa saboda haka ba za ka iya gane kila sallar da kake kafin sallar azhar ko kafin wanda kake yi bayan sallar azhar ko wanda kake kafin la'asar ko nafilar ka bayan la'asar bayan magariba ko nafilar ka a cikin dare raka'a biyu ko shafa'i da wuturinka ko rakata da fajirinka ko wani harka ko sallar azhar ɗinka ko la'asar ɗinka ko magariba ko baka san wacce ce a cikin sallolinka Allah ya ce karɓa ba saboda haka kawai kai ta duku ba malamin mu Allah ya ji kansa da rahama malam Usman na zahiri yake cewa ai mutane ba su wani ba duk abin da ake nema a wajen Allah ya karbi kyakkyawa aikin guda daya hasana guda daya idan Allah ya karbi hasanar ka guda daya ka ishe ka ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وانا حسنة وعيشك الجنة ما تو إن الله يكرم حسنة كبدا ده shi kenan saboda haka baka san wacce ce za ka yi a karɓa ba saboda haka hafizu ku kiyaye ala salawati a bisa salloli kuma sallah ita ce ƙarfin musulmi annabi a sanna umar idan ya naɗa gwamna abinda zai gaya ke gaya gwamnoninsa a hammu a malukun indi a sala mafi muhimmancin ayyukanku a gwamnati na sallah wanda ya tozarta sallah to duk sauran ma ya tozarta shi wanda ya tsayar da sallah to sallah ko da tsaye saboda haka in ka ga mutum yana kula da sallah kominsa zai tsaya amma wallahi duk wanda yake wasa da sallah rayuwarsa ma gaba ɗaya za ta faci wasa ba abin da zai tafi nasa daidai sau da ka matasa ina ce matasa ina nufin masu kula da sallah matashi daga ɗan shekara saba'in zuwa ɗan shekara goma sha takwas ku kula da sallah a cikin jami'a kusan a kan lokaci maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin ƙorama ne ko kuma ce kwari ne ko fadama ne a ƙofar gidan ɗayanku kullum zai fito ya yi wanka sau biyar shin akwai datti zai saura a jikinsa annabi ta haka nan salloli guda biyar in mutum yana yin su to babu dattin da zai saura tsakanin su idan kai sallar asuba tsakanin sallar asuba da zuwa sallar azhar albarkar sallar asuba Allah zai kiyaye ka fadawa a mura na ayyuka idan ka samu kurakurai da ka zo ka sallar la'asar an wanke idan ai azhar idan ka zo ka yi azhar ka fita kafin la'asar in ka yi wani kurakure da ka zo ka yi la'asar an wanke daga la'asar zuwa magariba da kayan magariba an wanke da kayan magariba da kayan isha an wanke da kayan isha da kayan asuba an wanke mutum zai zauna da zunubi ne na salloli guda biyar tsakaninsu kafaratun ana kafkarewa abin da ke tsakaninsu idan an nisanci muna na ayyuka haka nan yana nuna maka girman musulmi kowane lokaci idan ka ga musulmi za ka iya gane darajar musulmi kowane musulmi fa a kowane lokaci zai iya baka promotion matakin albashi na ashirin da biyar misali idan kayan sallah kai kadai aka karbi sallah ka aka baka lada don Allah idan kayan sallah da wani a cikin don ikubi lada nawa za ka samu na waye dawo maka na ashe wannan zai iya nuna maka darajar ɗan'uwanka musulmi duk inda ga musulmi wato ka dinga ganin darajarsa kamar wani oganka ne kamar shugaban kasa da ofis wanda yanzu zai iya yage karamin amininka ya manna maka babban zuta kowane musulmi a wani ɗan wata musulmi haka yake da za ka tsalla tsaya kana sallah kai kadai sai wani ya kama gabgaba ce Allah akbar Allah ya arzuta zai samu jami sai zai manna a jikinka to zuwa jikinka nan idan ka yi niyyar kai liman ne za ka samu daraja ashirin da biyar tunda kai kadai ka fara sallah amma idan baka yi niyyar kai liman ba ne shi zai samu ladan jari ko kuma kana da ladan sallah kai kadai akwai guranakin da liman sai ya yi niyyar shi liman da yake samun ladan jari idan kana sallah kai kadai wani ya zo ya shi Allah ba akbar ya shiga sai ka yi niyyar kai liman ne ranar juma'a al'umma sun haɗu za ka yi musu sallan juma'a sai ka yi niyyar kai liman ne alwalan liman ta warware ya jawo ka za ka cika sallah da a sunanka to yanzu ka samu romashi sai ka yi niyyar kai liman ne sallan tsoro sallan yaƙi wanda babu wanda zai iya jagoranci sallah sai ka yi niyyar kai liman ne domin idan ka yi niyyar kai liman ne ko bam ne ya fashe sai ka mutu abu amma ba ka yi niyyar kai liman ba ne dama kana ba mun ka san da ka tsalle ka tilla gurewa ba ba ba ba abin nan saboda haka sai ka yi niyyar kai liman ne ka kafu kai dim komai ya motsa ya motsu na'am حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله كتايا دان الله أكفي صلى قانتين كنا ما سبيايا الله تبارك وتعالى من الله صلى الله عليه وسلم yace kullu qunutun fil qur'ani fa huwa da'a duk inda Allah ya ambaci qunuti a qur'ani yana nufin da'a imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi nan wani a wasu kuma kace sakiti da masu gawaiti domin hawa da hadisi zaid ibn al-arqam yace mun kasance muna kunna ta kallawa fi salati mun kasance muna magana a cikin sallah hadisi da wannan aya ta sauka wa in kuntum idan kuma kuna sallan kun ji tsoro min aduwin daga abokan gaba ko kuma kun ji tsoron naman daji in sallah a daji ne ko kuma kun ji tsoron in kuna cikin sallar ruwa zai taho kwari zai zo ya mamaye ku kila ma a tafi da ku da karkacen ku ga mutane suke bakin ruwa to farijalan ku yi sallar kuna tafe auru ku balan ko ku yi ta kuna kan dabba fa idza amintu idan kun amince to fadkurullaha fa ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kama allamakum kamar Allah kamar yadda Allah ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda ba ku kasance kun sani ba na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون وندا suke wafati minkun daga cikinku wai zaruna azwajan suna barin mataye wato a gidajen tofal yusu su yi wasiya wasiyatar wasiya li azwajihim ga mazajensu wato su ba su mata'an jin daɗi abinda za su ji daɗin rayuwa da shi na nafsa ilal hauli ya zuwa cikan shekara guda ghaira ikras ba tare da magada sun fitar da su ba wannan aya an yi nuskanta da aya da ta gabata domin a wannan maganan ba a lokacin ba iyakar ta kwanakin wata hudu kwana goma ba fa in ka rabu amma idan matan sun fita da an fusu da kansu fala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma fa'alna fi abin da suka aikata fi anfusihinna a cikin kawunan su min ma'rufin na aikin alheri na na ma'rufi abin da aka san shi na shari'a kamar kwalliya da kuma barin bitittice kama da kuma yankewa nafaka daga bangaren gidan miji kenan wallahu ubangiji azizun mabuwayi ne a cikin mulkinsa hakimin gwani a cikin aikinsa nan
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين tafsir yace wal wasiyatul mazkuratu was wasiyya da aka ambata din nan mansukatu an shafe ta bi aya bi ayatul mirasi da ayan gado haka nan shekaran kuma na zaman shekara kuma an shafe ta da ayan arba'atu ashhurun wa ashara din nan walil muqallaqati wayanda aka sake su mata an za a ba su mutuwa jin daɗi wata magana ne na biyu walil muqallaqati na ga matekun da aka sake su za a ba su mata'an wato jin daɗi da kyauta da ma'arufin da wato da ma'arufi gwargwadon iko haƙƙan wannan kuma haƙƙi ne wajibi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah wannan kuma ba irin na da bane watan mata ne wanda aka sake ta ba aka an daura aure ba sari da miji ba ba yanka sadaki ba aka ce ba da mutiya wannan ko matarka ne ka sake ta bayan kun sadu da ita ko kun hayayyafa ma auren wani abu ya zo ya faru mutum ya rabu da matarsa auren ya mutu ta gama idda shi ne limu ɗalaka su mata jin daɗewa daɗi bil ma'arufi da aikin alheri haƙƙan Allah muttaqin wannan haƙiƙa ne a kawato wajibi na kan matsoron Allah ka tuna to yau dai mata ta wanke da muka rabu da ita inda ina tsammanin yau saura kwana ka za ta gama idda shikenan sai ka tafi kamar mai sabon aure ka je ka sayo tira manzannuwa masu kyau da kayan shafe-shafe ka haɗa shi ka zo ka haɗa da kamar dubu ashirin ko hamsin gwargwadon ikonka ko gwanon gwargwadon ƙarfinka ko dai duk turmi ɗaya ne ma dubun da dubun ka biyar da ɗan mayi sai ka zo ka aika ka sa a yi mata sallama kana ɗan fara ce to Allah dai shi yake kawo rabuwa amma halayen irin naki ina nan da ina jin haushin wanda zai aure ki saboda haka na ce ga wannan ayi zawarci وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا الله يتي على المتقين على المتقين in ka san ta ko mai zuciya ne zamanin nan na akawun to da ba ta gidan ka san lambar akawun din ta ba ta aure ba sai daga dubu ɗari shi ke nan sai ta bugo waya wani abu na gani ya shigo na kamar sunan ka da eh ai saboda na ga kwanakin zawarki yayi ne sai ki dan hada su abin nan to wannan ma yana nan a amfani na farko ka zama mai tsoron Allah Allah ya shaida Allah ce walil mutallaqati mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqina ko ka samu wannan na biyu kuma ka gyara tarihinka a wancan gida da wancan zuriya kuma ka gyara wa zuriyarka bayanka duk lokacin da wani ya taso yake da bukatar aure a wancan bangaren ko za a sa ka a gaba to ba za a mai da kai dattijan banza ba za a karba wani mutalaka ce mata bil ma'ruf haka al mustaqim Allah ya kaddara dai ba zai su ta fama da irin wannan aiki da wannan aiki da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala saboda tarayyar musulmi ta garu ta yi kyau na'am
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم وذلك تعقلون هكذا يبين الله ألا يبين لكم آيوينسا لعلكم تعقلون حقيقة ذاك هالكلش نعم
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wannan aya ta sauka ne a banu isra'ila a zamanin wani annabinsu Allah ya saukar muku suka ce annabi shi da hiskilu wanda ake kiransa ibn ajus dan tsohuwa annoba ne ta sauka musu to dama annoba an ta sauka a gari wanda ta sauka musu kada su fita saboda kan su kai ta wani wanda yake waje kan ya shigo to sai annoba ta sauka su wajen mutum dubu takwas ne ko dubu sha biyu ko dubu arba'in ko talatin ko saba'in gaba ɗaya sai suka fita suka bar garin wanda suka mutu sun riga sun mutu su kuma sun shiga sun fita sun mutu sun bar sun riga bar garin gaba ɗaya annabi su yana ta fama da musu wa'azi suka ce sai ka zauna ka mutu ka san da bayan hudawa halin su na na na na na rashin ladabi da wauta suka ce sai ka zauna ka mutu ba kai Allah aiko ba mu aiko mu ne suka kama hanya suka fita gaba daya to al'ummar da zai yi wa wa'azi ta fita gaba daya shi zai zauna ne na dole ya fi ya musu wa'azi da suka fita suka bar ji tsakaninsu da inda suke wajen tafiyan kwana goma ko takwas sai da suka kai shidin na tsiransu fa qala lahumullahu mutu duk Allah ce musu mutu suka mutu gaba daya sai da suka kwana takwas suka gaba annabin sunan hizikilu annabawa da daɗin suke a suna da girma a wajen Allah yadda kuma a gaban Allah sai Allah ya raya su kwana takwas da su mutuwa suna ƙaurin gawa malamin sun fara riɓewa su wa ƙalamin labutu sun ba yau sai Allah ta da su to har yanzu har yanzu ba Yahudan da baya ƙaurin gawa ko mun tsabtar Yahude in dai ka zauna da shi to sai ka je na ƙarnin gawa wa qala lahum Allah summa ahyahum mutu summa ahyahum inna Allah la zu fadlin na kai ne ke biya ran فضل على الناس inna Allah haqiqa ubangiji la zu fadlin ala nas ma abutun falala ne akan mutane yana daga falalan Allah rayawa wa'annan walakin na kasarar nasi sai dai mafi yawa daga cikin mutane la لا يشكرون la yashkuruna ba sa ba sa godewa alhamdulillah rabbil alamin to tambaya bismillah
Gaskiya yana cewa assalamu alaikum da fatan malam bai shan ruwa lafiya. Malam menene hukuncin mutum da take al'ada? Take al'ada. Sai take tsayawa. Al'ada na ta take tsayawa. Ya hukunci a wadda ba ta al'ada. Mutum da ba ta al'ada gaba daya. Ya hukuncin iddar tiki.
ayya ina tsammanin mai tambayar mai ji karatun mu na jiya bane aka ce mata wa yas'alunaka an yas'alunaka an al-bahid qul huwa azifa tazmi safil bahid ko نعم hata da hurna kai za ta da harna fatu wannan muka ce fala qara'u ila wato hiyar adhan ma'ana shine muka ce alhaibu damun in ji mai muktasar alhaibu damun haila jini ne yake fita ta gabar matar da take ɗaukan ciki a bisa al'ada to muka ce matar da take a al'ada a al'ada mace da ta shekara goma sha biyu za ta iya yin al'ada wanda ta wuce shekara hamsin da shida zai yi wahala ta yi al'ada saboda haka da matar da bata fara al'ada ba da matar da ta wuce al'ada iddarsu wata uku ne in an sake ta ka gane ni yawo
sai kuma tambayar sa ta gaba ya ce me ya hukuncin mutum da jinin al'ada ya zo mata kuma ya tsayawa ya zama na jinya ya yi azumin ta yace wai hukuncin mace wanda al'ada ya zo mata kuma ya ki tsayawa ya zama na jinya to ai tambayar da zai yi wa mai tambaya aka ya gane na jinya ne tun da ita shari'a cewa ta ce idan ya jini ya ƙari akan al'adarta ta ƙara kwana uku ko in ta ƙara kwana uku ya ki tsayawa to sai a ce jinya ne to in ya zama na jinya za ta ci gaba da neman magani kuma za ta ci gaba da sallah in an gane na jinyan ne na sai tambayar sa ta ƙarshe ya ce me ya hukuncin yaran da suka kai suka haura shekara bakwai suna zuwa masallaci amma kuma ana kudin su a masallacin
ba su da wani hukunci dama zuwan yaro masallaci ya danganta ne da alaƙa da irin tarbiyyar da babansa ya masa idan ka ga yaro yana zuwa masallaci yana magana ana koransa to a kore shi shine ya fi babansa ne bai koya masa in an zo masallaci shiru ake yi ba domin da yana gwada masa girman masallaci din in ya zo yaron zai yi shiru mu ko ba za mu ce a wannan fatawa mu ce ana laifi dan ana koran yara ba, domin surutun yaran zai iya batar da liman ko mai nafila ko mai karatu saboda haka tun daga gida ba na manta kullum na maimaita kissa ni ina biyowa malam masallaci da sani na ina biyowa malam masallaci tun shekaru na ba su kai biyar ba amma ban manta ba daidai kusa da yadda yaran da suke zama domin tsawon masallacin mu kenan da bayan an yi sallah sai na yi dariya dariyar na ina tsoron malam na ita amma ta fito shi kenan malam da aka gama sallah sai ya tashi kamar zai fita a masallaci kamar ba da ni yake ba haka haka da ya zo kusa da inda nake gaya ma da ya dinga zuba min carbi ina tsammanin daga wajen har iya inda na fita dai na dan jika shi da fitsari sai dai mafaladin ne ya zuba to kaga ai an gaya min ba a magana a ba a dariya a masallaci saboda haka da ɗa mai ubansa ya zo da shi masallaci ya yi magana a masallaci ya zazzana shi ya yi kuka gobe kuma in zai tafi masallacin zuciyar yaro ta ɗan aljanna ne ya ba shi alawa ya ce zo mu tafi masallaci zai gane ba a kan zuwa masallaci aka yi masa bulala ba a kan magana ne yau da ya da ku saboda haka da ya gama kuka sai ya kira shi ko zai ci abinci da shi ko ya kama masa abin mamarin ce masa kaga da zuni ba na son dukanka dan sunan babana na saba ko sunan abokina wani ko sunan shaidda abubakar ko amma saboda ka yi magana a masallaci yanzu abubakar ya yi magana a masallaci muhammadu ya magana a masallaci saboda haka maganar da kai a masallaci da dariya ke sa da zana ka amma wannan naira ɗari kuma saboda zuwa masallaci da kake ne da kake kake da Allah gobe zai zo masallaci zai yi magana saboda haka lamarin tarbiyya ne kawai saboda haka tarbiyya nan ko annabi luqmana ya gwada mana ta ya bunayya ko yana yaro ɗan ƙarami ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmu azim ana hira ce gaya maka kamar yadda yanzu kana laƙana ɗanka la ilaha illallah la ilaha illallah ko ana tafiya ya iso zuwa masallaci ya bunayya aqimi salata haka dai haka dai tarbiyya ana yin ta ne a hankali a hankali a hankali ba koran da ake nesa ba ya isa mu koyi wani abu mai aran wayewa yanzu haka idan kiristoci na ta coci za ga wani da a kafada wani a hannu ko makamata yaro za ta coci da shi ko ba haka ba to da haka muke yi wa 'ya'yanmu kuma mu gwada musu dokokin masallaci da haka bai faru ba saboda haka idan yara sun zo masallaci sun yi surutu ko sun yi magana lallai ne a kore su idan za iyayensu sun ji haushi su tarbiyyantar da su ba za mu ce a basu su zo su ci gaba da shagaltar da ban sallah ba alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين